من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a wato 18 ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wato masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan darasi kuma shine darasinmu na 58 a cikin suratul bakara kuma shine darasi na 56 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci kuma ina ga wannan shine darasinmu na ƙarshe a wannan shekara daga wannan karatu muna ganin sai kuma bayan azumi in Allah ya yarda domin yau sha takwas ga watan wato sha'aban idan muka ce za mu dawo kamar mun matsi zai kai kusan 25 ga wata ko 26 to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai da aiki da shi ya kuma sanya mana gabaki ɗayanmu mu a cikin mizan hasanat ya kuma isar ya kai mu zuwa ga wato wannan wata mai albarka da muke fuskanta ya ba mu ikon aiki a cikinsa alaran ma idan ba manta ba wato a wancan sati ko in ce idan ba a mantar da kai ba domin shaidan shi yake mantar da ayyuka na alkhairi ko ba haka ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 200 wato da 20 daidai ko? yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 221 cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ya ce wala tankihu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك
barakallahu fik Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wato Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran wato muminai musulmai da cewa wala tankihul mushrikati kada ku auri mataye mushrikai in dai kai musulmi ne wato bai halatta ka auri mace mushrika ba kun gane ko Allah subhanahu wata'ala ya haramta ya hana yace hatta yu'minna sai har sun yi imani kenan sun bar shirka sun koma mai zuwa ga musulunci Allah subhanahu wata'ala ce wala amatun mu'minatun baiwa mumina wacce ba ya ba kun gane ko baiwa mumina wacce ba ya ba khairun min mushrikatin ita ta fa alkhairi ga wato mushrika wacce take ya kun gane ko walau a'jabatkum ko da wannan mushrika ta burge ku wato ko da ta burge ku wajen kyawanta ko da ta burge ku wajen dukiyarta ko da ta burge ku wajen matsayinta nasabarta to wannan wato mumiyar to ta fita saboda imaninta Allah subhanahu wata'ala sai ya karkato kuma kan waliyai masu aurarwa yanzu kuma za an hana ku auri ne mushrika to nan kuma sai Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aura da 'ya'yanku mata musulmai muminai ga mushrikai maza amma a nan ba mushrikai kawai ba duk wani nau'i na kafirai in gane ko za mu zo mu tafsir Allah ya ce to kada ku aura suwa kenan a nan ana magana da waliyai daga kan iyaye duk wani wanda yake jibintar lamari na wata 'ya wanda zai bada ta ga zuwa ga wani to Allah ya ne masa gargadi yana hani na musamman daga gurin Allah kada ku aurar da ‘ya'yayenku zuwa ga mazaje waɗanda suke kafirai. In gano ko? Allah ya ce, hatta yi uminu har sai sun yi imani. Wala abdun mu'minun, bawa mumini khairun shi ya fi zama alkhairi mun mushrikin daga wanda yake mushriki ko da ɗane shi. In gane ko? Walau a ajaba ko da wannan mushriki ya birge ku, ta wajen kyawun halitta ko ta wajen dukiya ko ta wajen nasaba ko ta wajen matsayi mun gane ko to ko da ya burge ku mush wato mumini wanda yake bawa ya fi wannan wato kafiri wanda yake ba musulmi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce ula'ika yad'una ila an-nar su wa'annan mushrikai da kafirai suna kiran ku ne zuwa wato ga hanya ta wuta wato hanya ta saban Allah wacce ita ce za ta zamto sababi zuwa ga wato shiga wutar kenan ko da ba su ce ku taho mu tafi wuta ba a za su ce to ku taho ma'aikata barna ko ba haka ba za su kira ku duk wani abin da yake saban Allah ne wato su janyo ku ku aikata shi domin ya sabbaba muku shiga wuta shi yasa Allah yake gargada ku wato dangane da su yake cewa ku yi saunarsu domin su suna kiran ku zuwa ga wuta ne wallahu yad'u ila aljannati amma Allah yana kiran ku zuwa ga hanya ta aljanna Allah yana kiran ku zuwa ga abin da za ku aikata don ku samu aljanna kai tsaye Allah yana kiran ku zuwa ga aljanna in gane ko kaga muqabala kenan su kafirai suna kiran ku zuwa ga hanyar wuta shi ko Allah subhanahu wataala yana kiran ku zuwa ga me hanya ta aljanna wal maghfira kuma yana kiran ku zuwa ga ku zo ku nemi wato hanya ta gafara ta samun tuba kun gane ko wadda Allah zai gafarta muku da ita bi iznihi da izininsa ina sai wanda Allah ya yi wa tawfiq yake samu neman gafara ta ubangiji ya samu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya mana tawfiqi wa yubayyinu ayatihi Allah yana muku yalla yana bayyana muku ayoyinsa ta hanyar yi muku bayani filla filla don ku gane oh shi yasa ce wa yubayyinu ayatihi Allah yana bayyana muku ayoyinsa ko kuma wa yubayyinu ayatihi linnas Allah yana bayyana muku ayoyi ko kuma Allah yana bayyana ayoyinsa ga mutane anan mutane gaba ɗaya sun shiga ciki hatta da kafirai sun shiga cikin wannan domin Allah bai bar su a cikin duhu ba domin kalmar nas idan ta zuwa qur'ani tana da daukan ma'anoni da yawa ko ba haka ba wani zubin tana daukan mutum daya allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel annas na farko mutum daya ne annas na biyu suwa ake nufi muminai allazina qala lahumun nas innan nasa kun gane ko annas na farko afwan kafiri guda annas na biyu kafirai yace innan nasa qad jama'u lakum yana nufin kafirai wato su abdullahi bin su abin nan ya sunan shi abu sufyan kafin ya musulunta lokacin yakin uhud dan ya tsorata su cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana kenan amma bai kara wa mu'minai komai ba sai imani tsoratarwa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce wato muna mun koma zuwa ga Allah mun rike Allah wato abin dogaro sannan kalma annas wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufa kaga anan me nan mumina ake nufi annas mun gane ko nan ce da su su yi imani kamar yadda mutane suka yi imani ana nufin muminai sai ce anu aminu kama amana sufaha mun gane ko amma wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin nan su wane ne wa minan nasi man yu'min eh munafikai wa minan nasi man yu'minu minan nasi man yaqulu amanna billahi eh kaga nan ka munafikai ne kenan sai ka hankalta da kuma maganganun malamai munafikai ne suke cewa amanna billahi amma sai Allah ya karyata su da baki ne wa ma hum bimu'minin mun gane ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun nan dukkanin mutane ake kira kamar yadda yake anan mun gane ko wa bayyana ayatihi lin nas kenan zaka tsaya ka hankalta annas da wa ake nufi mun gane ko wa bayyana ayatihi linnas Allah yana bayyana ayoyinsa ga mutane ga baki daya muminai da kafirai muminai ya kara musu mai imani kafirai fa sai kara su kara bijirewa saboda ba su da rabu Allah ce la'allahum yatazakkarun dan su wato wa'azantu su yi tuntuntuni cikin ayoyin Allah kun gane ko ya zamto waɗannan wa'azi da bayyana ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake musu ya amfanar da su ai don su yi tuntuntuni cikin wa'azin da Allah subhanahu wa ta'ala don su ɗau wa'azi shi ne la'allahun ya tazakkarun wato don su yi tunani su yi tuntuntuni su ɗau izina cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu yake yi musu na bayyana musu ayoyinsa a wannan aya wato tana da abubuwa da yawa za mu ɗan taɓa wasu daga ciki saboda yau ranar ƙarshe ce kuma akwai tambayoyi ina a farko dai zan karanto mana kaɗan da abin da imam ibn kafir ya ko kuma kafin mu je abin da ibn kafir ya faɗa za mu ƙara bin ayoyi ko mu ce za mu ƙara bin kalmomi na ayoyi da Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mataye mushrikai kun gane ko har sai sun yi imani to anan malamai sun yi magana domin wannan aya ta cikin suratul baqara akwai aya ta cikin suratul ma'ida da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal muhsanati eh wal muhsanati minal minal mu'minati wal muhsanati minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna ujuruhunna muhsinina ghayra musafihin ko ba haka ba muhsinina ghayra musafihin Allah yana faɗa a cikin suratul maida cewa Allah ya halatta wa mu'minai muhsinai wato mazaje suna iya mazaje musulmai suna iya auren mataye mu'minai daga wato kuma suna iya auren mataye daga cikin ahlul kitabi waɗanda suke kamammu ba sa zina kun gane ko suna iya aurensu Allah ya halatta musu to kuma ga wannan ayata ce kada ku auri mataye mushrikai sai malamai suka ce shin su ahlul kitab ba mushrikai bane to a daga cikin malamai wasu suka ce wannan aya mansuha ce aya ta cikin suratul baqara ta shafe wato aya ta cikin suratul maida kun gane ko amma waɗanda suka faɗi wannan maganar kaɗan ne daga cikin malamai kun gane ko sannan kuma idan ka duba kiyasi kafin ka ce aya kaza ta shafe aya kaza dole sai ka bi wacce ce ta fara sauka wacce ce kuma ta zuwa ƙarshe dole wacce ta zuwa ƙarshe ta za ta shafe wacce ta zo a farko ko ba haka ba to aya kuma ta cikin suratul ma'ida ita ce ta fara zuwa kafin ta cikin suratul baqara ta kenan in ma shafe wacce ta ma'ida ita ce za ta shafe to duka babu wata aya da ta shafe wata duka suna aiki wato kamar da bayani zo zo ya ya abin nan kadai dai abin da zan kawo malamai sun yi bayani ahlul kitabi wasu sun ce mushrikai ne kamar yadda malamai suka ce duk wani kafiri mushriki ne kun gane ko domin karshe dai yana bautata ma abinda Allah subhanahu wataala bai yadda da bautata masa ba kaga anan shirka musamman mun dauki kiristoci suna bautata mu annabi Isa alaihi salam kaga anan shirka ta bayyana wa qalatul yahudu عزير عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله kaga nasara sun bautata ma annabi isa alaihi salam su kuma wato yahudawa sun bautata ma annabi zubair ko ba ka uzair afwan to kaga dukan su wannan shirka ce kenan su ma mushrikai ne to yanzu ya zani kuma ayatan ta ce wal muhsanati min alladhina utul kitab ya zama hada ayoyin mai aiki da su mun gane ko sannan sai malaman da suka ce a'a ahlul kitab yahudu da nasara ba mushrikai bane ba suka ce saboda Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina munfakkina kaga an ce min ahlil kitab kaga nan yahudu da nasara sai kuma aka ka akwafi wal mushrikin kai nan da duka ɗaya ne ba za a kawo akwafi kun gane ko a kawo mughayara ba da duka sai a kyale dukansu mushrikai ne amma Allah ya bambanta su kun gane ko to da nan ne malamai suka ce sai wani babban malami yayi bayani yake cewa abinda zamu dauka yahudi da nasara wato ba al'asali cikin addinin su ba mushrikai bane ba shirka shigowa ce cikin addinin su kun gane ko shi yasa za a duba asali suna da abin da suka rika suke bautata ma Allah da shi kenan asali babu shirka a cikin addinin su shigowa ta yi amma al-mushrikin ko mushrikun su asalin addinin shine bautar gumaka kun gane ko shi yasa zamu zo mu karanta a cikin ahkam zamu ji yadda malamai suka yi nan na kawo mana kamar shimfiɗa kun gane ko to Allah subhanahu wataala ya ce kada ku auri mataye mushrikai har sai sun imani mun gane ko wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin baiwa mu'mina mun gane ko ita ta fa alkhairi ku aure ta da ku auri wato kafira mushrika wacce take bautar gumaka ko da ta burge ku wajen kyawanta da sauransu shi yasa idan ku koma suratul nisa'i Allah yana bayani dangane da wato mazaje da hukunce-hukunce na aure sai Allah subhanahu wata'ala yake nuna ko idan mutum ya matsu yana son aure bai da kudin da zai aure mun gane ko ya auri wacce take ya sai Allah yake cewa to ko da baiwa ce mutum yana iya ya aure ta don ya kare mutuncinsa kada ya afka zina mun gane ko kaga duka wannan yana nuna cewa musulunci ya zo don ya kare mutuncin wato ya kare mutuncin al'umma wato kada su fada cikin zina su zub da kimarsu su janyo wato wani da wanda yake ba na halal ba kun gane ku don a kare tsatso a kare mutunci sannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku auri mataye mushrikai har sai sun imani kun gane ko kenan wannan yana nuna cewa ita waccan aya da muka karanto ta cikin suratul ma'ida wal muhsanati min alladhina utul kitab shin wannan yana nuna maka kuma ka je kawai ka kawai dan an ce ya halatta ka auri kirista ko abin nan ba yahuda kawai ka je ka kama neman aure ka nemo ka je ka tafi neman auren ba yahuda ko ba nasariya ba aya tana nuna ka tashi ka tafi sai in ta kama ne halacci ba yana nufa ka je ka niki gari ka tafi neman kirista da bayahudiya ba gamu da mataye musulmai afdal kamar yadda za mu zo mu karanta umar da abdullahi dan umar sun tsananta wajen ma su suna kore ma gaba ɗaya ma kada a aura ba don komai ba sai don maslaha ba wai don su saba ma aya ta Allah subhanahu wa ta'ala ba mun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma kada a aura suwa mun gane ko bayan an ce kada a aura tun da mace ba ta wato shiga gaba ta aurar da kanta a aurar da ita ake ko da ɗanta ne ya aurar da ita ita dai ba ta zuwa ta ce ita ta ta ba da kanta in ba mazaha ba ta abin nan ba hanaf abu hanifa su ne mace take iya ba da kanta irin su yankin kasar turkiya za ka ga mace budurwa a zo ita ce za ta kin yadda kin za ki aura ita take karba aurenta ita take ba da kanta amma dai sun saba wa jumhur daga cikin sharaɗi na aure ya zamto mace tana da wali wato da za ta wato da zai bada ta ko da ɗanta ne kuwa ya aurar da ita don mun walicin maɗa ya fi na uba kamar yadda malamai suka yi bayani wato ko da yaushe ita mace a samu waliyin da zai bada ta shine yafi to kaga aka yi gargadi saboda akwai iyaye kwaɗayi ko waliyai kwaɗayi wanda zai ga abin duniya ba ruwan shi ya ba da yasta kuma ba don komai ba maslaha ce domin idan mace ta auri kafiri to shi ne yake da iko a kanta yana iya maida ta ruwa kun gane ko ya maida ta kirista ta zamto ya raba ta da addininta ko kuma ya dinga cin mutuncin addinin nata kun gane ko duk da za mu zo mas'alar da su kafirai suna ganin kamar rashin adalci ne a ce su a aure nasu amma kuma su ba ba su damar su aura na musulmi ba akwai hujjojin da malamai suka ba su da tambayoyi da za su biyo baya to Allah subhanahu wata'ala ya ce wato bawa wanda yake mumini shi ya fi zama alkhairi ko da ya wato wancan mushriki shi ya burge ku ku waliyan ya wacce za ku wanda za ku aurar da ɗiya to ko da wato mushriki ya burge ku bawa mumini shi ne ya fi alkhairi kuma Allah ya bayyana cewa su kafiran nan suna kiran ku izuwa ga hanyar da za ku ta kai ku izuwa ga wuta ne shi ko Allah yana kiran ku zuwa ga hanya ta aljanna wacce za ta kai ku aljanna da gafara da izininsa yana shiryar da wanda ya so kun gane ko sannan kuma yana bayyana muku ayoyinsa don ku gane daidai ku gane abin da yake ba daidai ba kenan duk wanda ya bace wato shi ya batar da kansa saboda Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura kun gane ko shi yasa ma ya ce linnasi la'allahum yatazakkarun kenan la'alla a haƙin Allah tabbas take ne idan har kuka bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya muku wa'azi da shi to za ku samu me eh za ku samu wa'aztuwa kun gane ko ai la'allahum yatazakkar ai la'allahum ya'izun su samu wa'azi su wa'azantu su bayi su yi tuntuntuni cikin ayoyin Allah kuma su karɓi wa'azi da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu to bari mu kyale haka sai mu shiga cikin mu ga abin da ibn kasir ya faɗa a takaice dangane da wannan aya sai mu kuma koma a haka malam bayan ya kawo aya yake cewa hadha tahrimun min Allah azza wa jalla alal mu'minin wannan haramci ne daga gurin Allah madaukaki da ya yi a bisa muminai an ya tazawwaju mushrikat min ubadatul awfan cewa kada wato musulmai su sake sa'auri mataye mushrikai masu bautan gumaka kun gane ko thumma in kana umumuha muradan wa annahu yadkhulu fiha kullu mushrikatin min kitabiyatin wa wasaniyatin idan ayan ma ta zo a game tana nufin dukkanin wata mushrika koda tana da addini na cewa ita kirista ce ko kuma ba yahuda ce amma kuma ana samunta tana bauta tana bautar gumaka tana shirka ta ma za ta shiga ciki inda aka gano damun ga ta kuma ta ware wasu gumaka kamar yadda a cikin waɗanda suke cewa musulmai ne ana samun mushrikai ko ba haka ba to su ma a ciki ana iya samun wanda sun saba a gansu kirikiri ga su suna shirkarsu to kaga su ma sun shiga ciki in ji malam ya ce ko da ya kasance umumi ne ko da ta kasance kitabiya wato wacce take cewa ita tana riko da littafi ita ba yahuda ce ko ba nasara ce amma kuma ga ta mushrika tana shirka ta hanyar bautar gumaka to wannan sai ce amma faqad khassa min zalika nisa'u ahli alkitab bi qawlihi haqiqa an keɓance mataye na ahlul kitabi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wal muhsanati minal mu'minat wato wal muhsanati minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna Allah ya halatta muku wato kamammu daga cikin mata na mu'minai da kuma kamammu daga cikin mata wato na ahlul kitab ba yahudiya ko ba nasariya kun gane ko amma da sharadi idza ataytumuhunna idan kun ba su me ujurahunna me ujurahunna shine sadakin su kun gane ko kenan dora aure sai da sadaki sai Allah ya ce muhsana muhsinina ghayra musafihin kaman mu ba masu zinace zinace ba ba wanda suke fita suna yin yawon banza ba ba sa iya tsare mutuncin su to kaga wannan aya inji mala yace istafna min zalika nisa'u ahli kitab ayan nan ta cikin suratul ma'ida ta keɓance ba dukkanin kafirai mata ba kenan ta keɓance banda ahalin kitab wacce take ba yahudiya ko ba nasari amma a babin halacci ba wai ana umarta ka tashi ka je ka auri wato kawai ka je ka auri ka bai ƴaƴan musulmai ga mu da mata da yawa ka tafi ka je ka auro kirista ko ba yahudiya ba kun gane ko ba wai ana kwadaitar da kai bane ba a ana nuna maka min babin na halacci shi yasa mala ya ce wa haka za ƙwala mujahid wa ikrama wa sa'idu bin zubair kun gane ko wal hasan al basri wa dahhak wa zaid bin aslam wa rabi' bin anas wa ghairihim dukkanin su wayannan manyan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai masana littafin Allah suka ce suka faɗi wannan magana kenan وقيل بل المراد بذلك المشركو من عب من عباد الاوثان wato abin da ake nufi mataye mushrikai da waɗanda suke bautar gumaka kun gane ko amma ba a nufin me walam yurid ahlul kitab bil kulliya Allah baya nufin ahlul kitabi su ba sa ba za su shiga ba wal ma'ana qarib min wato min al awwal wallahu a'lam kenan abin da dai ake nufi duk waɗansu mushrikai Allah ya hana mataye mushrikai a aure su amma idan ahlul kitabi ce ba yahuda ce ko ba nasariya ce babu laifi a aure ta wato ya zamto an halatta a babi na halacci idan larura ta kama ka zama ƙasashen kafirai ko kuma inda kake ga wata maslaha ta sa ko kana ganin cewa wannan kafira idan ka aure ta za ta iya wato ka janyo ta zuwa ga addinin musulunci da wani haka yana faruwa to sai ka aure ta wato don ta shigo addinin musulunci amma wato kada a yi dan kwali ya ja hula wani shi ya auri kirista sai dai duka kamar ma da shi sakaran musulmi kenan ko ba haka ba yadda yake faruwa yanzu eh wallahi ta saɓe shi ta kai shi coci ya fara mafarki da ya cewa ya ga bishara in gane ko ana yi mai bishara kaga wannan shi kenan in an samu yayaye duka su bita kaga wannan wannan kai tsaye za ka ce bai halatta ya aura ba domin maslahar da Allah ya sa wato mazaje su auri mataye min ahlul kitab dan ya jawo ta domin namiji yana tasiri akan mace nan da nan ya karkato da ita ta fahimci addininsa a cikin sauki wato kuma har ma ya kasance ma bayan ita ta musulunta kuma ya janyo yan uwanta kaga wannan shine kuma duk ƴaƴan da za su haifa su ma ne za su ba addinin musulunci kaga wannan an samu hikimar kenan amma lalataccen musulmi in ya zo ma ya maka fatawa ya ce maka yana so ya auri wato kirista ko banasara ka san baya da wani ba nutsatse bane ka ce mai a'a domin musulunci yana tafiya da maslaha kun gane ko akwai maslaha a cikin addini kai tsaye ka san halal ne amma ka san wannan bai da imanin da zai iya ya abin da ake so bal ma za a iya ribatar sai koma ruwa ko mu ce koma wuta za mu ce ko to kaga sai ka ki barin shi ya koma ga wato ya je ya yadda ya aure ta wallahu alam sai mu tafi zuwa ga ahkamu shari'a a cikin wannan aya za mu tafi akan hukunce-hukunce guda biyu kun gane ko hukunci na farko da za mu lura a cikin wannan aya ahkamu shari'a awwalan al-hukm al-awwal hal yajuzu nikahul kitabiyat malai ce shin yana halatta auren mataye waɗanda suke min ahalin kitab ya ce dalla ƙauluhu ta'ala wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki ya yi nuni da cewa wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna cewa kada ku auri mataye mushrikai har sai sun yi imani wannan aya tana nuna ala hurmati nikahil majusiyat wal kun san majusiyat majusiyat sune arna waɗanda ba su da addini ma gaba ɗaya arna waɗanda su ba su da wani abu da suke bauta ma ba su ma yadda da komai ba Allah mun gane ko to bai halatta ka aure su ba da kuma waɗanda suka riki gumaka abin bauta su ma duka sun shiga cikin mushrikai ya ce wa ammal kitabiyat fa yajuzu nikahu kunna amma kaga ahlul kitab ba yahudiya ko ba nasariya su waɗannan ya halatta aure su nikahun wato aure da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum sai Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab gane Allah subhanahu wata'ala ya halatta muku abincin su kenan ba na ranar idin su ba ba ranar da suke cewa an haifi annabi isa alaihi salam ko dan allah ne ba a'a kawai dai balaguro ya kama ka kaje ka tarar da masu abinci babu na musulmi sai ka siya ka ci ko suka baka sai ka ci amma ba na murna ana murna shirka ga allah kai ma ka maka lemo ka sha da abinci wannan haramun ne malamai sun haramta ba zai shiga cikin wannan ba kun gane ko to shine uhilla wa da'amul ladina utul kitab halul lakum shine abinda Allah yake nufi wa da'amukum halul lahum abinda ku kuka tunda nasu ya zama halal kaga ai namu min ba ga auna kun gane ko su ma wani zubin suna so ka ci abincin sai su ce ai malan suka bawa yanka ka ji ba to ai ko da malan ya yanka ya ce ne bismillah wata nufa ka yi bayan an yanka da sunan Allah to kuma me aka nufa a yi a ban Allah ko shi yasa da lokacin kiristanci sai su zo su ce ai sun kirawo wai malam ya yanka musu wai dan musulmai su ci to me aka nufa da yi ya kubuta yanzu wajen yankan ko an ambaci sunan Allah to kuma ai bai kubuta ba wajen makasudin yin abin murna ce za a yi ta shirka ga Allah in gane ko inda ma a kawai haka ana zaune kalau suka ce a zuwa yanka don musulmai su ci kun gane ko to shine sai Allah ce kuma wal muhsanatu minal mu'minat haka nan kamammun mata daga cikin muminai su ma ya halatta ku aure su wal muhsanatu minal ladina utul kitab da kuma kamammun mata daga cikin ahlul kitab ai abinda ake nufi ai ghafilat min ahlil kitab wa'anda ba sa zina in aka ce mace ghafila kamar wacce take rafkananniya kenan bata damu ba ba ma ta sani ba ba ruwanta da maza kun gane ko irin wacce za a jefe ta ma mata kazafi amma kamammiya ce shine ake nufi da ghafilat kamammu kenan kun gane ko wa hadha alqawl hadha qawl jamhurul ulama wannan kuma shine ra'ayi na jumhurin malamai tun daga cikin sahabbai da tabi'ai wa bihi qala al-a'immatul arba kuma shine malaman mu baki ɗaya guda hudu mu'tabarai na mazhaba duk sun tafi akai Malik Shafi'i Abu Hanifa wa Ahmad bin Hanbal duka sun tafi akan wannan wato ra'ayi abu na gaba shine wa zahaba ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya tafi akan ila tahrimun nikahin kitabiyat kun gane ko ya tafi akan wato haramci dangane da auren wacce take ahlul kitab me yasa ya tafi akan haramcin ba dan ya saba ma aya ba za ku ji dalilansa da yake sa yace wa kana idza su'ila abdullahi dan umar ya kasance idan an tambaye shi an nikahin rajul nasaraniya au yahudiya idan aka tambaye abdullahi dan umar cewa ya halatta a auri ba nasariya ko kuma wato ba yahudiya me yake ba da amsa ƙala sai ce harrama Allah ta'ala al-mushrikata 'ala al-muslimin Allah ya haramta auren wato mushrikai ga musulmai domin shi yana daukan su suna yin shirka su ma in gane ko wala a'rifu shay'an ga hujjarsa yace ban san wani abu ba min min al-ishrak al-a'zam wanda yake shirka mafi girma min an taqula al-mar'a cewa mace ta ce rabbuha isa ubangijinta shine annabi isa yace bai san wacce shirkar da tafi wannan ba kun gane ko shi makasudin sa kenan sai yace au abdun min ibadillahi kun gane ko au abdun min ibadillahi ta'ala shi ko annabi isa ai bawa ne daga cikin bayan Allah madaukaki ba ba Allah bane ba kuma ba dan Allah bane ba kenan wannan abin shi yasa muka ce a wancan magana muka ce asali a cikin addininsu babu shirka zuwaye akwai wani da ake ce mabolis kun gane ko idan kuna karanta abin da ya shafi bible da kuma muqarar sil adiyan za ku ga irin waɗannan shi wannan bolis shine da ya shigo ya kawo aqidatu taflif aqidar Allah ɗayan uku Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ko kuma Allah Allah Isa Allah ruhi mai tsarki duka dai shirmansu ya, ya, ya haramta musu yin kaciya gane ko duka wannan bolis ya zo da bidiyoyi a cikin kiristancin ya ƙara dagula shi uh, banda wannan mala ya ce wa ila haza zahaba uh, imamiyya wannan ƙaunin na abdullahi dan umar shi'a imaniya al'ithna a shari'a irin ta ce wacce take a ƙasan iran a yanzu rafida kenan allah ya wato ya tsare mu daga sharrinsu wanda za su shirya a cikinsu allah ya shirye su wanda ba za su shirya ba kuma allah ya nesantar da su daga al'umman musulmi wa'annan daga cikinsu su ma sun tafi akan wannan ra'ayi in gane ko wa ba da zaidiya da kuma wasu daga cikin 'yan shi'a da ake kira zaidiya akwai shi'a zaidiya ita ce a ɓangaren wato ƙasar yaman su wa'annan ba shi'a bace ba wacce take kafirta sahabbai ko zagin sahabbai su kawai suna tafdilul ali bil khilafa akwai babban malami imam sana'ani da littafin sharhi subul salam sharhi bulugul maram shi ma yana cikin wannan akida ta shi'a zaidiyya kaga malaman sunna suna karanta littafin shi zai wahala ka ga masallaci da ba a karanta bulugul maram ba kuma shi ne dai sharhin da ake amfani da shi na subulus salam duk da sauran wasu malamai sun yi wa subul amma kaga Allah ya sa wa subulus salam albarka to shi ma yana cikin shi a zaidiya su kawai suna ganin kalifanci ba sayyidina abubakar sayyidina ali ya fi dacewa da shi amma ba sa zagin sahabbai ko su kafirta su waja'alu ayatul ma'idata mansuka waɗannan duka da su shi'a imaniya wacce take mara kyau da kuma su shi'a zaidiya sun tafi akan cewa aya ta cikin suratul ma'ida ta an shafe ta ne ta an shafe ta ne kuma bayani ya gabata muka ce aya ta cikin suratul ma'ida ita ce ta zo bayan aya ta cikin suratul abin nan wannan da muka karanta ta cikin suratul baqara kenan kaga maganar su akwai rauni ga hujja ta jumhur hujjatul jumhur sun kafa hujja su jumhur bi annal lafzul mushrikat la yatanawal ahlul kitab li qawlihi ta'ala kalma ta mushrikat mushrikai yahudawa ba za su shiga ciki ba ko kuma waɗanda aka baiwa littafi ba za su shiga ciki ba domin faɗin Allah maɗaukakin sarki ma yi waddun lazina kafaru min ahalin kitabi ba komai ba daga cikin waɗanda suka kafirce daga cikin min ahalin kitabi daga cikin waɗanda aka baiwa littafi walal mushrikin da kuma waɗanda suke mushrikai kaga da duka abu ɗaya ne Allah ba zai ce ahalin kitabi kuma ya ce walal mushrikin ba sai ya ce wa qawluhu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin wato basu kasance ba wato waɗanda suka kafirce daga cikin ahlul kitab da kuma mushrikai kaga an ƙara bambancewa sai malai ce faqad abafa al mushrikina ala ahlul kitab Allah ya yi adafin mushrikai da kuma ahlul kitab yace wal aqfu shi ko aqafi kun gane ko yaqtadi al mughayara yana ne hukuntar da me cewa ba ɗaya suke ba akwai bambanci tsakanin mushrikai da ahlul kitab shi yasa Allah ya bayyana cewa mushrikai kuma ya bayyana ahlul kitab daga cikin dalilai na jumhur jumhur sun ƙara cewa wastadallu bima ruya an salafi min ibahati ziwajil bil kitabiyat wato magabata na kwarai sun halatta wato aure waɗanda suke in aka ce magabata na kwarai ana nufin sahabbai kun gane ko tun daga sahabbai wato sun halatta bayan Allah ya halatta to su ma sun halatta me auren ahli kitab faqad qala qatada imam qatada ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ne fi tafsiri aya ya faɗa a cikin tafsirin wannan aya ce innal murad innal murada bil mushrikat abinda aya take nufi da mushrikai yace mushrikatul arab shi ce mushrikan larabawa domin su ba su da wani abu da suke bauta sai gumaka kun gane ko allati laysa lahunna kitabun yaqra'unahu wa inda ba su da wani littafi da suke karantawa kun gane ko wa an hammad sannan dukkan da jumhur suna ta bada dalilan su cewa Ahmad shi ma ɗaya daga cikin malaman tafsiri ƙala ya ce sa'altu Ibrahim kenan Ibrahim an-Nakhai an tambayi Ibrahim an-Nakhai shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ne an me an tazwiji an tazwijil yahudiyya wan nasraniyya dangane da auren wato ba yahudiya da kuma nasara kun gane ko a auri ba yahudiya da ba nasariya ƙala sai ce la ba'asa babu laifi kun gane ko la ba'asa bihi babu laifi a auri ba yahudiya ko ba nasariya faƙultu sai shi mai tambaya yake cewa shi ibrahim kenan ko kuma hamad yake cewa alaisallahu ta'ala ya cewa ba ashe Allah maɗaukaki ba yana cewa ba walatan kiwul mushrikat kun gane ko kada ku auri mataye mushrikai walatan kiwul mushrikat kada ku auri mataye mushrikai faƙala sai ibrahim ya ce inna ma tilkal majusiyat wa'annan da aka ce mushrikai ana nufin majusiyat wa'anda ba su da addini wa ahalin ausan da kuma waɗanda suke bautan gumaka su ake nufi kun gane ko dalili na gaba wa qalu suka ce tude suka ce la yajuzu an takuna ayatul baqara nasifatun lil maida ba zai halatta ba wato aya ta baqara ta shafe ayar maida li anna al baqara min awwal ma nazalat bil madina domin bakara tana cikin ayoyi na farko da suka sauka a madina wal ma'idatu min akhir ma nazala ita ko suratul ma'ida tana cikin ayoyi na karshe da suka sauka a madina bal ma aya ta karshe da ta sauka a cikin alqur'ani eh suratul ma'ida shine al yawma akmaltu lakum inni lakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan to kaga idan kana bin ka'idoji na ilimi to a hankula sai ka warware wato ishkali mala yace wal qa'ida ita ko qa'ida tana cewa annal mutaakhir wanda yazo a ƙarshe yansaku al mutaqaddim shi yake shafe wanda ya gabata wanda yazo a ƙarshe shine zai shafe wanda ya gabata wala yace la akas ba amma ba akasi ba ba za a taba cewa wanda ya zo a farko shi ya shafe wanda ya zo da ƙarshe ba a sai dai a ce wanda ya zo da ƙarshe shi ya shafe wanda ya zo a farko to kaga ayar mu ita ce ta zo a ƙarshe a afwan ayar ma'ida ita ta so a ƙarshe kenan kaga ba ta babu wani shikali kenan mushrikai in ahlul kitab ba sa wato ba mushrikai bane ba to za a aure su waɗanda suke kuma mushrikai ba za a aure su ba na daga cikin mata wannan shi ne sannan malam ya kawo wata kadiya yake cewa sun ƙara kafa hujja da cewa huzaifa ya auri ba yahuda mun gane ko sai ce fakata ba ilaihi umar sai saidina umar ya rubuta masa wasiƙa cewa ya rabu da ita wannan ba yahuda shi huzaifa da ya auri ba yahuda saidina umar ya ce je ya rabu da ita mun gane ko sai huzaifa ya ce wa saidina umar shi ma ya rubuta masa ya ce kana nufin ka haramta aure ba yahuda sai umar ya ce ba na ba ina nufin in haramta maka ba sai dai ina tsoron wato wasu wasi ina tsoron wato abin da zai je ya kawo wato dangane da mutane in sun ga ka aikata sai su zata abun koyi ne domin kana cikin manyan sahabbai in sun ga ka auri bai huda kowa sai koma auren wato ya kyale ayyan musulmai maslaha ce umar yasa ya ce ya rabu da ita saboda kan musulmai domin ba hausa suna cewa da na gaba kake ganin zurfin in babba ya riga ya aikata abu kamar yana nuna na baya su ma su zo su aikata kun gane ko فدل على أن عمر فعل هذا من باب الحياطة سينون أبسا عمر يا يحكني أبادينا واتو wato shamakancewa ko kuma hazar wato kiyayewa shine hiyaba babi na kiyayewa kun gane ko li'annahu harrama nikah domin shi ya haramta auren nikahul kitabiyat ba don waya yana so ya saba ma Allah ba don kada a ɗauke shi a matsayin abun koyi ko mutane su ƙyale mataye musulmai su je su ta auren wato ahlul kitab sannan suka ƙara ba da wato dalili duka dalilan jumhur da hadisin nan wanda abdurrahman bin auf ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala fil majus annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da wato mataye majusai kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuna iya ku yi mu'amala da su amma banda auren matan su kun gane ko manzo Allah yace banda auren matan su kuma banda cin wato yankan su su mushrikai kenan ba ahlul kitab ba mushrikai kun gane ko banda cin wato yankan su kuma banda auren matan su sai ce falau lam yakun nikahu nisa'uhum ja'izan lam yakun li dhikrihi fa'ida kun gane ko kenan da ya kasance auren mushrikai mata ya halatta to da ba za a manci cewa wato a ambace shi ba kenan akwai fa'ida barin auren nasu yana da fa'ida don kan mutum ya afka wato shi yasa Allah ya yi bayanin sa sannan sai kawo magana ta Imam Tabari shekul mufassirin kun gane ko bayan waɗannan maganganu sun gabata da fassarori na malamai to shi ma imamun wato tsabari ya kawo bayan ya tabbatar da dukkanin waɗannan maganganu kun gane ko sai yake cewa kuma hakika an samu hadisi wa ya an umar annahu qal cewa umar ya ce al-muslimu ya tazawwaju a nasraniya ka gani kenan baya haramtawa musulmi yana iya auri ba nasariya kun gane ko sai ce wala ya tazawwaju amma nasrani muslima amma ba nasara ba zai auri musulma ba kun gane ko wa inna ma zakarahu umar li talha wa li hudhaifa nikahu nasraniya ko yahudiya wa nasraniya hazaran abin da ya sa sayidina umar ya hana huzaifa kun gane ko da falha auren wato banasariya ya ce ba don komai ba ne sayidina umar ya hana su sai don wato hazar don tsoratarwa da wato kare wato fitina kun gane ko ya ce saboda haka min an yaktadi bihima don ka a yi koyi da su kun gane ko kada mutane su dinga koyi da sufi zalika kun gane ko daga nan sai mutane su fayaz ya ce fayaz hidu fil muslimat kun gane ko fazahidu fil muslimat sai su ƙauracewa mata su gujewa mata na musulmai su daina aurensu su koma auren mataye wato na yahudawa da nasara aule ghairi zalika min ma'ani ko saboda dai waɗansu dalilai da yawa da yasa wato ya hana su su aura fa amara bihima takalliyatihima sai ya sa su bar ba nasariya su bar ba majusiya kar su aura kada mutane su dinga koyi da su malam ya ce aqul aliyu sabun ya ce ni kuma ina cewa rahimallahu umar Allah ya yi wa umar rahma faƙar kana yanzuru ila maslahatul musulmi sai dina umar yana duba maslaha ce ta musulmai kun gane ko sai ce shi yasa wa yasusuhum bin nazar shi ko sayyidina umar yana yin siyasa yana jagoranta kun ji kalmar siyasa ko wa yasusuhum yana siyasanta su yana jagorantar musulmai da ne maslaha wal maslahatu kun gane ko yace wa ah yace wa wa ahab wa ahbu afan yace wa nahnu ahtaju ko ahad wa nahnu nahtaju akthar mimma yaf'al Umar fi zamanina haza wato mu muka fi bukatuwa da wannan wato maslaha miƙale auren mataye kafirai fiye da lokacin sayyidina Umar kun gane ko yace mu muka fi mu muka fi bukatuwa zuwa mithul hadhihi siyasa zuwa ga wannan jagoranci mu samu shugaban da zai hana mu wato auren wato wato mataye yahudawa da kuma nasara yace mu muka fi bukatuwa da wannan ku duba tun lokacin da wato karnin nan da manzo Allah yace khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum wannan fa wanda manzo Allah ya tsarkake shi ce shi yafi alkhairi to mu yanzu karni nawa muka biyo bayan sa amma yanzu sai ka ji wani ya dage ya je ya aure kuma mafiya yawan su wallahi masu zuwa su auro nasaraniya din nan ko kuma majusiya din afwan ko yahudiya din yawanci rinjaye suke a kansu kuma yawancin su ba su ma da addini wani bai san ma ya zai yi addinin sa ba ya je ya auro wato kirista ko ya auro wato ba yahuda ya kake gani kwama cala kenan kun gani bai ma san ya zai shi ya jawo ta zuwa ga addinin sa sai ita ta jawo ko kuma alal aqal ba shi in ya tsira da lalataccen wato musulmi ne dai gaba gurbi ba ma musulmin kirki ba to in shi ya tsira da yarda ba ya'yan da za a haifa babu wanda zai bi shi sai ga duka matayen suke bi ta kai su can gurin bautar yan kirista ce ta tafi da su iglis a ta bauta wato wato abinda suke bautata ma kun gane ko in kuma na ba yahuda ce ta tafi da shi can gurin bautar yahudawa kaga wannan babu riba a cikin auren ko ba haka ba ba maslaha a ciki wace maslaha ce yasa idan wani ya zo kawai ya same ka ce yana so ya je a auri kirista ko ba yahuda in baka yadda da imanin sa wallahi ka ce kai ya je ya aura ka ce masa kai da ya je ya aura domin akwai maslaha a cikin sha'anin addini hukunci na ƙarshe wanda za mu yi ƙoƙari mu takaice shi a gurguje don mu samu mu takaice kan karatun namu ya kai awa shine alhukumu sani man humul mushrikun allazina yuharrimu tazwijuhum su wane mushrikai ne aka haramta wato a suwaye mushrikan da aka haramta a aura musu mata musulmai mala ya ce wannan aya ta wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ala hurimatu tazwijil mushrik bil muslima wannan aya tana nuni kada mushriki ya auri mace musulma kun gane ko wal muradu bi shirk yace huna abinda ake nufi da shirka anan shine kullu ko kuma mushrik kullu kafir la yadinu bi dinil islam dukkanin kafirin da baya addini da musulunci domin Allah ya ce inna dina inda Allah islam yana ya shiga cikin wannan fa yashmalu alwasaniyu zai wato kunshi wasaniyu anan ba a cewa kawai sai mushriki a a duk kafiri ya shiga ciki yana ya kunshi alwasaniyu mai bautan gumaka kun gane ko wal majusi da wanda bai da addini arni bai ma da abin da yake bautatawa wal yahudi da kuma ba yahudi wal nasrani da kuma ba nasare wal murtaddi anil islam da wanda ya ridde ba addinin musulunci duka in ma kan in yana ma tare da ya musulma sai ya ridda raba auren ake daga mutum ya bar addinin musulunci yana tare da mace da suna musulmai to wannan kabircin nashi ya raba masa aure kun gane ko fa kullu haula'i dukkanin wayannan kun gane ko haramun ne a aura su wato a bari a aura musu musulma wal illa fi zalika domin illa a cikin wannan ku rike ka'ida da kyau ga ta zan karanto kun gane ko wal illatu fi zalika anna al islama cewa lalle shi musulunci ya alu wa la yu'la alayhi al islam ya alu wa la yu'la alayhi musulunci shi yake daukaka shine a sama ba a zama wani abu kafirci ya zamto a saman musulunci lokacin da kuka bar ku musulma ta auri kafiri waye zai zama a sama shine namiji ne a sama Allah kuma bai tsara wato kafiri ya zamto a saman musulmi ba walan ya ji allahu lilkafiri na alal mu'mini na sabila daga kaga musulmi ya zamto a ƙasan abin na a ƙasan kafiri to wallahi ba haka aka so ba in gane ko ƙaskanci ne za ku ga ko ta ina izza allah ce walillahi la izzatu wali rasulihi walil mu'minina eh walakin nan munafiqina la ya'lamun ko ba haka ba izza tana ga Allah ga mu'mine tana izza tana ga Allah da manzon Allah kuma tana ga mu'mine kenan bai halatta musulmi ya zanto kasan kafiri ba sannan kuma ku duba hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabda'u al-yahudu bin nasara la tabda'u yahudu bin nasara bisalam ko la tabda'u yahudu wala nasara bisalam kada ku fara mai yahudu da nasara sallama ko ku musulma yake magana akan ku fa idza laqitum fi tariq idan kun hadu da su akan hanya fattaruhu ila abyaqi ku dura su gefanta kenan kada ka ba su kai ne makon ka matsawa kafiri ya wuce a dole shine zai matsa ka wuce saboda izzar da kake daukakar da kake da ita ta musulunci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga wannan shine al-islam ya'lu wa la yu'la alayhi kenan musulunci shike da yake a sama ba a ba wani abu da yake sama da musulunci fal muslim domin shi musulmi an ya tazawwaju bil yahudiyya yana iya ya auri ba yahuda aw nasraniya ko ba nasariya wa laysa lil yahudi aw nasrani an ya tazawwaja bil muslima shi ko ba yahude ko ba nasari da ya alatta ya auri musulma ba wa kad bayyana albari azza wa jalla sababu bi kauli wato sababin Allah madaukaki ya faɗi sababin da ya sa haka ula'ika da una ilan nar shine sabab in kafir ya ce dan me za a haka suka ce ula'ika da una ilan nar shine sababin da Allah ya domin wayancin suna kiran ku zuwa ga wuta domin me ga hujja ta gaba in ma bai fahimci haka ba kun gane ko ayyada'u ila al-kufr alladhi huwa sababu dukhul nar jahannam yana kiran ka zuwa ga kafircin shine sababin shiga wutar jahannama kun gane ko bari mu takaice a takaice idan ya ƙara ce maka ma ne sai ka ce duk musulmi ya yi imani da annabi isa ya yi imani da annabi musa alaihissalam ko ba haka ba ya yi imani da littafin injila da attaura ko ba haka ba ne ba mu a cikin imaninmu ma in baka yadda da waɗannan ba kafiri ne in ka yadda da komai baka yadda da injila ko attaura ko annabi isa ko annabi musa ka zama musulmi baka zama musulmi ba sai ka yadda daga cikin rukunan imaninmu guda shida wannan yana ciki ko to sufa kaga kenan mu muke da haƙƙi tunda mun yi imani da annabin da suka yarda da shi mun yi imani da littafin da aka saukan musu duk da wanda suke ta suka yin aiki da shi sun canza shi to kaga mu muke da haƙƙi akan su su ko ba su yarda da manzon mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da littafin da aka saukan masa ba kaga mu ne muka fi su zama aula da ma'aurina su wanda muke za mu iko da su su ba su da ikon haka domin ba su yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam a sannan malam ya kawo cewa idan aka bar kafiri ya auri mace musulma zai wulakanta mata addini ko ya kokarin wato hana ta ta yi addininta ko kuma har ma ya kokarin ya kafirtar da ita kaga ko wannan wato kaskanci sannan suka ce mala ya ce a shi mutum wato wanda yake yake ganin kamar in an hana shi ya auri musulma kamar an tauye shi bayan an kawo masa wannan duka dalilan to sai a ce inda yana so shi ma ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai inda ya yarda ya imani shikenan shi ma ya zo ya aura ko ba ka abun ba jinsi bane ba kun gane ko sai malam ya kawo mana wata kissa yake cewa wani dalibi wanda ba musulmi ba kafiri ya tambaye shi kun gane ko a cikin wani darasinsa da ya karantar a cikin madinati halab halab tana cikin yankin wajen turkiya kun gane ko ya tambaye shi cewa me ya sa musulunci ya wannan ya wannan kashin shi yana nufin ya yi ya kawo hari ga musulunci ya za a musulunci ya haka sai ya ce to ai mun yadda da wato annabi isa da littafin ku injila to idan kai ma kana so ka auri musulma ga kofa ka yi imani da annabinmu ka yi imani da littafinmu nuzawujuka min banatina sai mu aura maka da kayan wadda kake so kai wannan kun gane ko to sai ya ce amma ba ta'assubanci bane ba san kai bane musulunci ya haka a musulunci ya yi haka ne saboda ku mu matan mu musulmai sun yarda da annabin ku sun yarda da littafin ku kai ma kai haka kaga ya so yayi wa musulunci suka amma me fabuhi tallabi kafar to anan ya kamata duk da dai da za mu fahimta a cikin abubuwan da ayoyin suke karantarwa na farko dai haramcin auren wato auren namiji ya auri mushrika ko ba haka ba ko mai bautar gumaka sannan haramcin waliyai aurar da 'ya'yansu akan kafiri kowane iri ne kun gane ko sannan kuma halacci kun gane ko a auri ba yahudiya ko ba nasariya kun gane ko amma izalam ya darar idan babu wato tsoro ba a ji tsoron wani abu da zai biyo baya ba na matsala a cikin addinin wanda zai aura ko kuma a bisa 'ya'yan da za a samu sannan kuma a tafawutu bainan nasi bil amali salih samun tserereniya tsakanin bayi wajen aikin alkhairi mutane suna samun fifin tankar wani ya wuce wani da aiki na gari bayan duk sun zama muminai to imani kuma yana aiki na gari yana sa wani ya fi wani kun gane ko ta hanyar bayan duka muminai ne shi yasa Allah ya ce fali'amatin ko ko da ke larabcinsa ne ka yana nufin da yana so ya kawo da Allah ya ce fala'amatin mu'minatin kun gane ko to shi ma sai na yace fala'amatin mu'minatin afdal min hurratin mushrika kaga baiwa mu'mina ita tafi falala akan wacce take ya mushrika sannan abu na ƙarshe da zamu lura a cikin wannan ayoyin su fa mushrikai suna kokari wajen su kafirtar da mumini su sa shi ya bar Allah shi yasa fala yalika an yaktarna biha bai halatta ba ka ba da yakka ga kafiri wato da niyyar cawai ya kama zuciyarta akwai wani da aka zo aka ce mana gashi can ya bar yarsa za ta auri kafiri da aka yi mai magana sai ce wai wallahi zuciyarta ce ta kamu da shi to ka je ka faɗa a Allah kuwa zuciyarta ta kamu da shi Allah ya haramta abu ka ce zuciyarta yadda Allah subhanahu wataala ya dora maka biyayya ga Allah cewa ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum وأهلكم وقودها الناس والحجارة كو عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana ayi hakuri tunda yau ranar karshe ne ko da tambayoyi guda uku sai mu amsa sai kuma Allah ya kai mu bayan Ramadan muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka karanta wanda yake na daidai ya kuma yafi mana kurakuranmu ya biya mana bukatunmu na alkhairi wannan ƙasa tamu Allah subhanahu wata'ala ya kare ta daga duk sharrin masu sharri wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da kuma sauran garuruka na musulmai Allah subhanahu wata'ala ya kai mu Ramadan muna masu imani da lafiya da aikin alkhairi ya sa muna daga cikin wanda Allah zai gafartawa ya tausayawa ya musu rahma ya biya mana bukatun mu na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah yawa imam ya tambayoyin suke sai mu karanta ko guda uku inda lokaci eh na na
shaka wani kawo wani mutum yana da yana da azumi na sai majina haka ta kama shi na zai iya shafa kwanto ko wani abin da za a iya shaka Na.
sai ya samu sauƙin na tambaya ta farko gwara da aka kawo ta a farko tunda tana da alaka da abin da muke fuskanta na azumin ramadan cewa mutumin da yake azumi sai ya shaƙa ya halatta kai ya shaƙa wani abin shaƙawa kamar irin su kamfo su wannan eh, fitago da sauransu da duk wani magani ne da za a ja ya shiga ya ratsa kwakwalwa shin ya halatta a ja a a shaƙe shi mun gane ko da niyyar wai magani saboda ana majina to malamai sun yi bayani suka ce bai halatta baya halatta ka shaƙa wani abu kana azumi domin duk abin da ka ja shi ta hanci yana shiga ciki shi yasa ruwa in kun duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa baya liru an istinshaq ku ku yi kai matuƙa wajen istinshaq shaƙa ruwa a hanci sai dai in kuna azumi kenan in kuna azumi kaga sai ku bar jan shi ku dan ja shi kaɗan amma idan ba azumi kake ba aka ce ka ja ka ja shi ya kai matuka tunda har ibada sallah rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci zaka yi an ce a cikin azumi ka haƙura da abin da annabi ya so ka yi shi sosai aka ce ruwa ka bar shi kakkaja to ina da wanda ba baya cikin ibada shi sa malamai sun ba da dalili da wannan suka ce bai halatta ka shaƙa wani abu da sunan magani wato domin zai kai saƙon ciki wanda aka yi masauki shine mai niƙa da mai aikin ƙura masu aikin wayannan latirate da sauransu duka wannan masu siminti sima duka wayannan an musu sauki saboda aikinsu ne haka ko da za su yi kaki su ga ƙasa-ƙasa ko wani abu yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra amma kai ba aikin ba kai ka hado kwamfo ka hado menene ya sunan ɗayan abonaki da da da wancan da duk suna nan dai da yawa ka shaka to suka ce kada ka shaka shi wallahu a'lam sai tambaya yawa bar kafin tambaya ta biyu da hanci da ido da kunne da baki duka suna kai abu ciki shi yasa za ku ga ana fatawa malamai suna yin sauki a wasu abubuwan suke yin sauki a wasu abubuwan kawo kamar maganin kunne suna yin sauki a kansa ko na ciwon ido amma na hanci ba su yi sauki a kansa kun gane ko hatta allura haka in ba ta abinci ba ce ana yin sauki a kanta to ana duba maslaha ne mun gane an san ciwon kai a ciwon kunne matsala gare shi an san ciwon ido matsalar da ke gare shi yasa suka yi sauki a kai hatta kwalli ana iya a sako shi ma don wani kwallin ai magani ne mun gane amma ba a yadda da shaka magani ba sannan kurkurar baki shi ma mutum ya kurkura ya kurkura wani ya wuce ka yi a hankula eh Allah ya sa mu dace na'am tambaya ta tambaya ta biyu Mm.
ta rabon gado ne ko magana magana Mhm.
za su iya tsakanin su Mm.
kuma kayan da aka bar musu babu kuma su kudi tsakanin su ba tsakanin su ke da wani bisani ba Mm.
kuma su kudi sai su rarraba tsakanin su Mhm.
ya wannan kaza ga kudin da aka mai kenan tsari za ka yi ko Mm.
kai za a kara ma na'am na'am tambayar tana magana akan gado ne Eh, kun san sha'anin gado Allah da kansa saboda ya san matsala ta dukiya sai ya raba ta shi yasa za ku du- gani duk masail da suka shafi dukiya Allah da kansa a cikin alkur'ani ya bayanin su in kuka koma abin da ya shafi gadan za ku ga Allah ya bayanin suwaye maciya- ma- ma- magada sannan in kuka koma magana akan bashi za ku ga Allah ya bayani da siye da siyarwa da abin da ya kamata a sa na shaidu in kuka koma kan diya za ku ga duka Allah ya yi wato bayani dangane dai da abin da ya shafi zakka innama sadaqatu lil fuqara innama sadaqatu lil fuqara wal masakin kaga da Allah ya faɗi sun fi takwas wanda za a bawa zakka da dai sauran duka harkoki haƙƙi na dukiya za ku ga duka Allah yana ɗauka saboda ya san hatsarinta da jan hankalinta domin duk musibar da muke ciki da bala'in da ƙasashenmu suke ciki duka akan abin da ya shafi dukiya ne saboda shi ake yaƙanmu saboda shi ake yi mana abin da ake mana duk bala'in da ga an yi akan abin duniya ne dukiya ne Allah ya mana tsari Allah ya sa wato katta kai mu tabaro mu wato ta Allah ya sa duk yadda za mu so dukiya to ya sa mu so ta ta hanyar da Allah ya sa wato ya yadda da ita shi sa Allah ya ce wa in wa innahu li hubbil khairi la shadi al khair ana ana nufin dukiya dan adam dangane da dukiya son da yake mata so ne na musamman so ne mai tsanani yana kaiwa matuka wajen dukiya kamar abin yana ratayuwa ne da zuciyar dan adam wani ko kuɗi ka ba shi lissafa sai ga hannunsa na rawa yana ya kasa nutsuwa yana jin daɗi shi yasa a malikiya bai halatta in canji aka zo karba suka ce idan ba yadda da yadda kada a ba kuɗin mutane ka ji daɗi daga baya ka ba da canji saboda sharrin dukiya ana son a kiyaye da sauransu to tambayar tana cewa mutumin da aka ban musu gado sai suka zo a tsakaninsu sai wannan an ba gidaje da filaye tarurruka sai wannan ya ce to kai ka ɗauki fili kaza ni ma an ɗauki fili kaza duk suka yadda a haka wataƙil ma akwai mata to akwai kuskuren da ake yi a wajen rabon gado sai a zo a ce mata ba za a ba su kare ko gida ba ko duka wannan zalunci ba a cewa ba za a ba su ba sai dai su suka bayan an ba suka ce sun saida ko sun abin nan abin da ake yi a wajen rabon gado ko da za a yi haka kowane guri a san kudinsa a san kimarsa kaga yanzu mutumin da yake da gida a wadata idan kai magada suna da gida guda a wadata suna da gida daya a terminus haka sunan ga wajen gwaya ta ko kaga ba ɗaya bane ba kimarsu ba ɗaya bane ba dole ne a san wancan watakil gidan da yake a wadata zai miliyan hamsin watakil a can in ya tafi can waccan unguwa mai tsada kaga zai iya kaiwa ɗari ko saba'in to kima za a ma gidajen kowane gida a san kimarsa sai a san in wannan ya ɗauki wannan ciko za a yi masa ko ƙari musamman in samfin dukiyarsu ɗaya ne in lizzakar misal hazil unsayin ne kenan in ma kuma mu ce ma maza ne don mu ji saukin ba da amsa duk maza ne to a ce gidan da yake wadata miliyan hamsin wancan da yake waccan unguwa terminus miliyan ɗari to kaga idan wancan ya ɗau wannan yana da bukata ya cika wancan ne eh miliyan ashirin da biyar ko ba haka ba sai su zamto kowanne ya sami saba'in da biyar to haka za a bibbi amma ba za a abin a kaba don ka a zalunci kowa la barara wala dirara wannan ita ce ka'idar da za a bi a yi a bannan wallahu ala
suna iya cewa kawar yana cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah yana son shi ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma muna son shi yana ya halatta ga musulmi ka ce dan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ka yi min kaza saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am dangane mai tambaya na gaba yana tambaya ne dangane da wasuli da zatin manzo sallallahu alaihi wasallam to kun san cewa addinin musulunci komai ya tsara shi da karantarwa kuma annabi ya rayu tare da mutane sahabbai irin muna nufin irin mu a halitta su sahabban sun fi mu amma da imani kuma sun so manzan Allah fiye da yadda muke son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa in dai kana da imani ka san Abubakar ya fi ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san Umar ya fi ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san Uthman ya fi ka ka san Ali ya fi ka da sauran asharatul mubashirin har zuwa dai karshen sahabbai a zo tabi'ai duk ka san wa'annan aikin da suka yi wajen kare sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka san ba za ka hada kanka da su ba kai hatta mu zo karni na kusan karshe na daula musulunci daula usmaniya sakwatiya ka san dai ba za ka hada aikin da Shehu Usman dan Fodi yayi wa musulunci ka ce za ka hada da aikin da kai yanzu kake wa addinin musulunci to kaga waɗannan magabata na kware sun so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun a lokacin manzan Allah yana raye ne suke zuwa su ce wa annabi imana addu'a suna tawassuli da albarka addu'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya sai ba sa zuwa kabarinsa su ce tawassuli ko su ambato su ce Allah dan manzan Allah kai mana kaza sai suka koma zuwa gurin Abbas baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ganin kusancinsa da manzan Allah shi ma ya musu addu'a mun gane ko sannan annabi ya karantar da mu tawassuli cikin hadisinsa sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya ce walillahi asma'il husna fad'uhu biha ko ba haka ba Allah yana da sunaye kyawawa ku roke shi da su ya Allah dan sunanka ar-razzaq ya Allah ka azurta ni ya Allah dan sunanka ar-rahman ya Allah kai min rahama ya Allah dan sunanka kaza kai min kaza ko ya Allah dan sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ya Allah ka biya mu bukatuna duk ya halatta wannan duka shi sunan shi ne tawassuli sannan annabi ya karantar da mu a cikin hadisin nan da mutum uku suka shiga cikin kogo don su huta sai falalar dutse ta rufe da su ba su iya fitowa ta wannan kogo yanzu dukkansu da suka tashi suna so su fita san yadda za su ba ya suka yi sai aka yi shawara cewa kowa ya yi tawassuli da wani aikinsa na kwarai kun gane ko? wancan ya ce to ya Allah wato ni na kasance ina da ‘yar uwata wacce kaman cousin ɗina ce cousin ɗina ce ina santa har wata rana ya kai na neme ta da in lalata da ita ta ce min in ji tsoron Allah ta nemi har wata rana ta matsu ta zo waje na in bata wasu kuɗi ta buƙaci kuɗi na ce ba zan bata ba sai ta bani daman nan da na nema na zo zan yi wannan aiki wanda ba ka so ya ubangiji sai ta ce ya abdullahi taqilla ta ce ya kai ban Allah ka ji tsoron Allah kada ka sa zobe wato ba da kuɗinsa ba kinan kinayatin al jima kada kai jima'i baka biya sadaki ba ba daura aure ba ta ce sai ce sai na ji tsoron Allah na tashi na bari har na kai na shirya sai na bari sai kuma na bata wannan abin da ta bukata a hannuna ya Allah in ka karɓi wannan aiki na yi shi don kai ka fitar da mu daga abin da muke a cikinsa sai wannan falal dutse ya matsa yadda ba za su iya fita ba kaga dai Allah ya amsa ya matsar da shi ɗan kaɗan ta yadda ba za su iya fita ba na biyunsu sai ce ya Allah ni ne nake da iyayena sun manyanta su su biyu na kasance sai na fita nake nemo abin da za su ci wata rana na je na nemo musu abincinsu na dare in fara ba su a ɗabi'ata na saba ba na ba wa ‘ya'yana da iyalina abin da za su ci sai na fara da iyayena sun ci sannan in ba wa ‘ya'yana wata rana na je na nemo abincin har ya kai iyayena sun fara bacci ban tashe su ba saboda biyayya ta gare su da nake musu sai da ga 'ya'yana suna kallo suna kuka suna bukatar abincin nan ban ba su ba sai da iyayen nan na suka tashi na ba su wannan abinci suka ci in gane ko sannan rabu da suka yi saura na ba wa 'ya'yana ya Allah idan na yi wannan abu saboda neman yardarka ya Allah ka buɗa mana cikin abin da muka kasance a cikinsa sai falar dutse ya ƙara matsawa har ila yau ba za su iya su fita ba sai na uku ya ce ya Allah ni ne na nemo mutane 'yan kwadago masu aiki suka yi mini aiki kowa na sallame shi na bashi haƙƙinsa sai mutum guda ya tafiyarsa bai karɓa haƙƙinsa ba sai na ɗauki wannan haƙƙin nasa na ci gaba da juyawa na sa shi cikin kasuwa kamar ka ce nawa ake ba wa magina sun wuni jaka bakwai ko ko jaka uku bi da rabi mu dauka bi da rabi wannan jaka bi da rabin misali dan ku gane sai ta juya ta sai juya ta sai ta zama garke na dabbobi ta zama garken shanu garken shanu ba hillaci ka ji ko ka san da kimar su sannan ta zama garken raƙuma ta zama ga sunan komai an tara dukiya ta hadda bayi kai har da mutane bayi da ya tara tunda wancan lokacin akwai bayi annabi ke bada labari yanzu sai ran nan kawai gashi ya dawo ya ce ya ban Allah ba ni haƙƙina da na bari a gurinka sai ya ce to duk abin nan da kake gani na garken tumaki shanu raƙuma kun gane ko awakai tumaki bayi ga sunan duka naka ne sai ce da Allah ba na son izgidi ba na son wasa da Allah ka bani haƙina ya ce na rantse maka da Allah wannan shi ne haƙinka na juya maka ne da ka tafi kabar dukiya kuma naka ne mutumin nan da ya tashi duk ya tattara ya kora ko ƙahon rago bai ba shi ba ya ce Allah idan na yi wannan saboda kai ya Allah ka buɗa mana a cikin al'amarin da muke a cikinsa mu samu mu fita Allah ya buɗa gaba kiɗa suka tashi suka fita wannan mai suka yi tawassuli suka yi da ayyukansu na gari ya ‘yan uwa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da faɗi kuma duk wanda baya son annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba zai shiga aljanna ba sannan kuma bai yi imani ma da Allah ba domin san manzon Allah addini ne ul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni alamar soyayya Allah ma shine biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai na kasance ni ne mafi soyuwa a gare shi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'in sai na kasance ni na fi soyuwa a gare shi fiye da iyayensa da 'ya'yansa da duk mutanen duniya gaba kida sannan imaninka zai cika to wa yake zai ka sassaba ba zai so manzan Allah ba to amma kuma san manzan Allah yana da dokoki dan kana son manzan Allah ba za ka wuce gona da iri ba shi da kansa yace kada ku kulce gona da iri a cikin soyayya ta ku yi abin da nasara suka yi dangane da annabi isa so ne ya kai su fa suka bautata mishi daga soyayya ne sai ya kai ga bauta sun so shi suka wuce gona da iri har suka ce Allah ne ko ba haka ba suke bautata masa to kuma ku tsaya fa qulu abdullahi wa rasuli ku ce ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne cewa manzon Allah bawan Allah daukaka ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Allah ya ce idan kuna shakka cikin abin da muka saukar wa bawan mu Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul jin wa annahu lamma qama abdullahi ka gani ko alhamdulillahi allazi nazzala ala abdihi duka wannan yana nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne kuma masoyan Allah ne kuma shine khairu khalqillah mafi soyuwa a gurin Allah subhanahu wataala cikin halittunsa amma ba a taba samun sahabbai sun yi irin addu'an nan su ce ya Allah dan manzan Allah ko kuma a'a abinda aka ce sai dai ka ce ya Allah dan son da kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun kaza kun gane ko wannan malamai sun yi bayani sa Allah ya ba mu ikon yin koyi da manzan Allah da kuma tabbatar mana da soyayya ta manzan Allah a fili da zahiri da ɓoye wannan shine a takaice yadda ake yin tawassuli ana cewa ya Allah dan son da kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun kaza ko kuma dan imani na da manzan Allah kun gane ko imani da manzan Allah ba aiki na gari bane ga kanan cikin suratul ali imran eh ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبد للتوسلين وانا تنا دك cikin azkar na me tashi daga bacci ayoyin nan na goma na karshen cikin suratul ali imran tun daga rabbana inna fi khalqis samawati wal ard har zuwa ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wayannan in ka tashi da kwana suna cikin azkar wanda ana so kuma in kana karanta su kana jin me Allah yake cewa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar bone azaba ta tabbata ga wanda yake karanta su baya jin baya tintintini cikin abin da Allah yake gai cikin wayannan ayoyi ni kokari musamman a nasu mu dinga kuma karanta su wannan shine wallahu alam Allah ya kara mana san manzo sallallahu alaihi wasallama a zuciyarmu kuma da aiki a aikace na'am
gawar kasuwanci na internet wannan abashi sai Allah ya kai mu in Allah ya da abinda muka faɗa shikenan shikenan menene eh to shi tun da munasaba ne muna iya ɗaukar shi sai zama na ƙarshe tun da mun yi karatu na'am
kirista ne a wancan sai ya musulunta sai a yi yana da ya rabu ya lima sai ya kuma kirista
kuma aka aka ya raba arin sai ya lima sai ya aika ma a aika kuma aka aka hayar hayar rasu wani fara kirista ya lima ya lima da musulunci lima asmanallahu ne wala wannan ibtila'i babba kenan Allah ya mana tsari Allah ya mana tsari wannan kuma abinda zan bada shawara in mutum ya zo ya ce ya musulunta ka a saurin sakan mishi komai ba wai a dai yadda da musulunci a abin a bashi tarbiyya sosai ta musuluncin har ya zamto ya nuna a cikin musuluncin alatul a'rab amanna Allah ya ce a eh kun dai musulunta har yanzu dai akwai saura ko ba haka ba kun dai musulunta amma imani a hankula yake zama yake shiga cikin mutum kenan mu tsaya mu bashi tarbiya mu taimaka masa har ya gane daɗin addinin da ɗanɗanon imanin har ya nuna a ciki ba wai ya zo da yaudara irin wannan ba kuma wannan a ci gaba da addu'a mutum kada ya manci addu'a ga iyalinsa gane ko bayan Allah na gari tun daga annabawa har zuwa salihai suna yin addu'a suna yi wa iyalinsu addu'a ga iyaye ga 'ya'yansu tana da tasiri kwarai da gaske hakanan 'ya'ya su dinga yi wa iyayensu addu'a ita ma tana tasiri Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imaninmu ya tsare mana mutuncinmu Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh